بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد na yi mana barka da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abu huraira radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in a yau lahadi muna shida ga watan al-muharram shekara ta 1447 da takwas bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin maka zuwa madina cikin wannan daura da muke gabatarwa a dukkanin watan dushijja wanda wannan karan muna tare da littafin tafsirul jana na ahmad ibn hajar rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasin na goma sha shida cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka darasinmu da ya gabata jiya malam ya fara ambaton shubuhat na ɗan bid'a wanda suka kauce wa karantarwa ta alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda suka gina addininsu da aƙidunsu da ibadodinsu mafi yawancinsu a kan san zuciya da kuma sabawa alkur'ani da jiya mun ji wasu wato nasoshi da suke fakewa da su wajen halatta wa kansu shirka kuma halatta wa kansu nau'i-nau'i na bid'o'i wanda mun ji cewa da dalilin suka inganta suka dogara da su ko dai dalilin da baya nuni a bisa abin da suka tafa a kai na ayat qur'ani ko hadisi ko kuma abin da bai inganta ba tunda kamar yadda yake abu ne sananne a wajen dukkanin mutum mai hankali cewa ba zai yiwu a samu wata aya a cikin alkur'ani tana umarni da shirka ko wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ba zai yiwu a samu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya inganta wanda yake umarni da shirka ko wata bid'a wannan wani abu ne wanda sam sam ba zai yiwu ba saboda qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kira ne zuwa tauhidi da kuma biyayya ga annabi alaihi salatu wassalam yau za mu dora daga inda muka tsaya a darasin mu na jiya wajen ambaton wa'annan subhat na yan bida ma ne yake cewa rahimahullah حديث القليل shine wannan hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malamai suke mata lakabi da hadithul qalil in an ce alqalil ko walbi ana nufin rijiya allati lam tuqwa ko kuma allazi lam yuqwa ita ce rijiya wacce ba a kewaye bakinta da gini ba aka gina ta sai aka bata haka ba a yi mata cin baki an kewaye ta da gini baya daga kamar yadda ake wa rijiyoyi sai aka bar ta haka ita ake cewa alkali yan bid'a suna fakewa da wannan hadisi malam yace ta'allaka al-quburiyun al-mubtadi'un bi hadith al-gharib saboda kabari yan bid'a sirra ce da wannan hadisin da ya shahara da wannan suna tsakanin malamai hadithun tsari suna cewa annal mauta ya samaru cewa matattu suna ji bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ajaba umar saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wa umar amsa game da wasu gawawwaki na mushrikai da aka jefa su a wannan rijiyar sai manzon Allah ya je ne musu magana yana cewa ya kai wani shin ka samu abin da Allah madaukakin sarki ya muku alƙawari na ukubar sa da azaba ya kai wani shin ka samu alƙawarin Allah ya kai wani shin ka samu alƙawarin Allah sai umar yake cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kake magana da matattu wanda sun riga sun mutu ba sa jin ka ba sa jin me kake cewa wanda wannan shine asali kamar yadda qur'ani ya zo da haka shi yasa ma umar yake tambaye manzon Allah ya yake musu magana a halin sun mutu ba da sai manzon Allah ya ce ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ai ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai yan bid'a suka ce kaga hadisin ya nuna cewa mamata suna ji kenan shi ne mamazan Allah ya ce ba a fi su ji ba wabi hadisi kuma suna fakewa da wannan hadisi shi ma dai da ya zo game da sha'anin gawa na aka binne mutum aka tafi da Allah ya ke cewa wa inna hula ya sama ul'ana far'a ni'adi da Allah ya ke cewa a yanzu wato wannan mamacin yana jin sautin tafiyarsu yana jin ƙarar takalminsu إذ أتاه الملكان lokacin da mala'iku biyu suka zo masa fahtajju ala sama'il amwati bi hadain alhadithai sai suke kafa hujja da cewa mamata suna ji da wayannan hadisan guda biyu suka ce wa idza kanu yasma'un idan har suna ji fa yujibuna da'ina lahu za su amsa duk wanda ya kira su wal mustaghifina bihim kuma za su amsa wa duk mutumin da yake neman agaji daga wajensu fa ya na hawa ijahu sai su biya bukatunsu mutum ya mutu matin da yana ji an kira shi zai ji kuma zai biya bukatar ta kai da ka kira shi in ji yan bid'a masu bautar kabari suka ce wayannan hadisan suna nuna haka wayanazul mustagifu buhuyatahu kuma mutumin da yake neman agaji da su zai samu abin da yake nema daga wajensu da taliba minhu dallatahu wa qasda haka wanda yake nema daga wajensu zai samu abin da yake nema zai sami manufarsa suka ce wayannan hadisan suna nuna haka malam yace kamar tadallu bi zainika alhadithain ala nadbi qira'ati alahyai ala quburi almauta kuma dai kamar yadda suka kafa hujja da wayancan hadisan guda biyu bisa mustahabbancin a yi wa mamaci kabari karatu bayan mutum ya mutu sai a je a karanta masa alkur'ani wannan kaɗan kenan daga cikin wato shubuhat na 'yan bid'a da suke fakewa da su malam ya ce wal jawab amsa akan waɗannan hadisan anna hadithal qalibi وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ya afku ne a matsayin mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam aya ce Allah ya bashi wa khawariqul adati la yuqasu alaiha da abin da ya saba al'ada to ba a yin kiyasi a kansa sai a ce za a auna wasu abubuwan kai saboda shi ya fita daga tsarin al'ada in ka ce za ka auna abin da ya fita daga tsarin al'ada da abin da aka saba bisa al'ada to ba zai yi da samsan shi ya sa ba a kiyasta da abin da ya fita daga tsari daga tsarin al'ada a bisa abin da yake kan al'ada kaifa wallahu yaqul ta yaya gashi Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat rayayyu ba za su yi daidai da matattu ba inna Allah yusmi'u man yasha hakika Allah madaukakin sarki yana jiyar da wanda ya ga dama amma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba mai jiyar da wanda suke cikin kaburbura ba ne ba zai mayu ba ba zai mayu ka jiyar da waɗanda suke cikin kabari baya daga cikin sha'anin haka wannan ya nuna cewa mutumin da ya mutu asali shine baya ji sai inda ya zo a nassi cewa yana ji shine sai a tabbatar da cewa yana ji iya wannan gurin amma ba yana ji bane ko da yaushe kowane lokaci iya inda nassi ya zo na qur'ani ko hadisi ya ce mamaci yana ji a daidai wannan lokaci sai a tabbatar masa da wannan ji wannan shine ka'ida inda a bisa al'ada Allah madaukakin sarki ya dora komai yana gudana kamar yadda yake gudana amma Allah ya kan cire wani abu daga al'ada saboda mutane su gane cewa Allah mai iko ne akan komai a ga bisa al'ada duk ɗan adam ana haifarsa ne tsakanin mace da namiji namiji shi kaɗai baya haihuwa mace ita kaɗai ba ta haihuwa amma Allah madaukakin sarki sai ya gudanar da sabanin haka dan bayi su gane cewa shi mai iko ne sai ya samar da annabi adam babu macen babu namiji dan a gane cewa Allah zai ka iya haka amma ba haka ya tsara ba sai ya samar da annabi Isa daga mace babu namiji don a gane cewa Allah zai iya haka sai ya samar da hawa'u daga namiji babu mace kaga wannan shine nau'in halitta guda hudu namiji aka samar da mutum kawai daga babu ba mace ba namiji shine farko annabi adam ba ma mace ba namijin Allah ya samar da shi daga babu shine nau'in farko na halitta sai nau'i na biyu aka samar da mutum daga namiji ita ce hawa'u aka samar da ita daga annabi adam sai nau'i na uku shine aka samar da mutane galibin su daga mace da namiji galibin mutane sai nau'i na hudu annabi tunda shine nau'i na karshe samar da namiji daga jikin mace shine nau'i na karshe inda annabi adam shine farko daga babu sai matarsa ta biyu daga namiji sai mutane da suka yi ta haifa tsakankanin su daga nan kuma da tafiya ta tafiya sai aka samar da annabi isa daga mace babu namiji daga nan kuma sai komai ya ci gaba da tafiya yadda yake bisa sunna da al'ada da Allah ya dora dan adam kaga wannan misali ne kawai haka shi ma nan mu'jiza ce mu'jiza ce sai aka ji yadda su abinda manzon Allah yake faɗa musu dan a muzanta su gane cewa lallai abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne su gane cewa lallai abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne a kaddara cewa mamata suna ji ko da yaushe a kaddara haka ce an sallama cewa mamaci in ya mutu ma yana ji to in yana ji kasancewar mutum yana ji shine zai iya samun damar da zai biya bukatar ka haga ba shi bane me yasa wanda yake raye maga haga shi ba iya biyan bukata balle wanda ya mutu yake karkashin kasa in dai mutum zai auna da hankalin ko wanda yake raye mutumin da yake raye in za ka kira shi sau dubu akan a ba ka lafiya ai ba zai iya ba aikin Allah ne ga shi kana ganin sa yana kallon ka wanda yake raye in za ka kira shi sau dubu akan ya yayi maka talauci ba zai iya ba aikin sa bane ina kuma wanda shi ya riga ya mutu ma shi kuma sai a ce zai iya kaga wannan wani abu ne wanda ba wanda zai faɗa sai wanda hankalinsa ya taɓu shi yasa kamar yadda muka sha faɗa yan bid'a mushrikai masu bautar kabari kafin su rasa addinin su hankali suka fara rasawa shi yasa ba abin da yafi muhimmanci a wajen mutum kamar hankali hankali yana da muhimmanci sosai shi yasa ba a dora mutum ma aiki da shari'a sai ne hankali da haka wannan ba su da hujja a cikin kwata-kwata malam ya ce wa amma al-hadithu thani fal jawabu anhu annahu muqayyadun tilka sa'ati allati sayatihi malakan shi wannan hadisin na biyu wanda yake nuna cewa mutum yana ji yana jin karar takalmin mutane in za su tafi wato ana masa da baibayi ne da daidai wannan lokacin lokacin da mala'iku biyu suke zuwan masa walaysa sama'uhu fi kulli waqti ba wai yana ji bane ko da yaushe wa idza aradta hadha al-bahtha mabsuqan li tarwiya dalilaka idan kana son wannan binciken ta yadda aka yalwata bayani sosai don mutum ya kotar da ishirwarsa wa tashfiya alilaka kuma ka warkar da illaka farji ila risalat al-ayat al-bayyinat fi adam sama' al-amwat lil allamat al-alusi rahimahullah littafi ne mai zaman kansa ya kawo dalilai ya tattauna akan cewa mamata ba sa ji وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات ما فدوا سودة كشي بابا بنشي فكان رايود متتو في جواب التوسل والاستغاثة وجنهلتشن أي توسلي da su da kuma neman agaji daga wajensu wa ma sabata li ahadin mithlaini sabata lil akhar suka ce abinda ya tabbata ga daya daga cikin misalai guda biyu to ya tabbata ga ɗaya wannan ƙa'ida ce ta hankali ba wai ilimi ba ne shi ba wani abin yabo a ciki ba wai ilimi ba ne wannan kawai ƙa'ida ce ta hankali cewa a hankalce abin da ya tabbata ga ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da suke misalai to ya tabbata ga ɗaya wannan ƙa'ida ce ta hankali وقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم suka ce kuma ya tabbata cewa annabawa rayayyu ne su a cikin kaburburansu li'annahum a'la maqamin min ash-shuhada saboda sun fi shahidai matsayi sun fi su daukaka fajazat al-istighathatu wa tawassul bihim dan haka ya halatta a nemi agajin su ko da sun koma zuwa ga Allah suna cikin kabarin su kuma ya halatta a yi tawassuli da su wa bi shuhada'i wal awliya kuma ya halatta a yi da shahidai da waliyai wannan duk ya halatta su a addinin su yana da sauki su yan bid'a kawai mutum ya sha'awar abu sai ya shar'anta musu kawai malam yace fal jawab anna hadhihi maqalata musadimatun lil qur'ani sariha wannan magana ta su wato tana cin karo da qur'ani bado bado bi anna al qur'ana yaqulu saboda qur'ani yana cewa wa ma yastawi al ahya'u wal amwat rayu da matattu to ba sa daidaito ba za su zamanto ɗaya ba wanda ya mutu daban wanda yake raye daban inna Allah yusmi umay yasha hakika Allah yana jiyar da wanda ya ga dama wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba mai jiyar da wanda suke cikin kabari ba wa yaqulu kuma Allah yana cewa fa innaka la tusmi'ul mauta kai ba ka jiyar da mamata kai da kai aiki kai din ba ba ka iya jiyar da mamaci wanda ya mutu ba za ka iya jiyar da shi ba duk kiranka duk kururuwarka da kwakwaza ba za ka iya jiyar da mamaci ba ba za ka iya ba wala tusmi usumma du'a kuma ba za ka iya jiyar da kurma kira ba duk kiranka da karaka kurma baya ji idza wallaw mudbirin idan suka riga suka juya magana ta kare malam ya ce fa subhanallahi alladhi a'ma basair ha'ula'i al-quburiyyin al-qabriyyin ala al-qiyas sahih malam ya ce sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya makantar da basirar waɗannan masu bautar kabarin adda jajila wato maƙaryata jam'u dajjal al-mubillina masu batarwa hatta sawwau بين الأحياء والميت حسيدة كليل تتكان وتومتتو درايو بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية سكتي أي راوكا باين سنبرجو كنا راوكا سنانا وتتصرف التصرف التام وأن الرنينا تصرفي تكتي zai shiga ya fita ya zauna ya tashi ya ci ya sha ya bacci ya komai da komai kawai dai ya bar jikin mutum haka suke cewa fa'ala uqulihim al-afa'u wad-damar mala yace fa'ala uqulihim al-fa'ala uqulihim al-afa'u to wannan misali ne ce a hankalin sa ya gushe ce afa ya afu wa afuwan eh ba ga shi nan ba a cikin wancan littafin ko cewa fa tubi hafal miqratu lam ya'fu rasmuha afa ya afa sai ka ce afa an ko kuma afa ya afu sai ka ce afuwan biya gabata ai wato gushewa hankalinsu ya gushe wadda maru da kuma halaka hankalinsu ya gushe hankalinsu ya halaka amma ba su da hankali malam ya ce fa ma ajhala ha'ula'i wa ma akfar daga wannan jumlar fa ma ajhala za ka iya cewa fa ma ajhalu kaga yanzu fa ma ajhala kaga litta'ajjub inda irin wannan kusan irin wannan sigar ita ce ma sababin sanya ilimin nahau wataran abul aswad addiyani ya hau saman gidansa yana dan gyara to sai suka haushi da yarsa sai ta kalli sama ta ga taurari haske sama ta yi kyau ta kalli sama ta ce ka ta ce ma ahsanu samai shi kuma ya ji ta yace ya bunayya najumuha tunda kaga tambaya take ta ce ma a sanu sama'i wani ne ne yake kyautata sama ya sa ta yi kyau shi ne abin da ta ce sai ce ya bu ne ya nuhu a sai ce ya ke ya ta taurarin ta na sun suke sawa sama ta kyau ta ce a'a la aqsidu hada walakin ni a ta'ajjab ta ce ai ba tambaya take mamaki nake sai ce to mamaki sai ce to quli ma ahsana samaa wabtahi faki sai dai ce ma ahsana samaa shine fi'lu ta'ajjub ma in kika ce ma sanar sama'u tambaya kike yi shine daga nan da ya bi cewa to ƴaƴan mu sun fara kuskure a nahau magana sai ya sauri ya sako sai ya tafi wajen ado sai ce to harshe sa ya fara lalacewa shine sai Ali ya dan gaya masa wasu babuka sai ce da shi ulhu ala hadha nahu sai ce je ka dora bisa wannan ka dan yi karin bayani sai aka kawo ilimin suna ilmun nahu shine asalinsa daga wannan filin nan filin ta'addu malami ce fa ma ajhala haula mamakin jahilcin wayannan mutane jahilcin su ya huce gona da ido wa ma akfarahu mamakin kafircin su malami ce fa law kanu ahya'an kama za'ama haula ai koda sun kasance a raye kamar yadda wayannan mutanen suke riyawa lama jaza dafnuhum fada bai halatta kuma abin ne su ba wanda ya kira ya bai halatta abin ne shi ba wata tsimu amwali da bai halatta a raba dukiyoyinsu ba wata zawuju nisa'i da bai halatta a auri matansu ba bin nisbati da gairin rasul duba da wani annabi sallallahu alaihi sallam tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ba za a auri matansa ba saboda wa azwajuhu ummahatu kaga ba za a ba wanda zai auri mahaifiyarsa inda malamai sun abinda malamai suka ce wannan umuma din anan ba ana nufin wato ana nufin wajen fil hurmati wajen mutuntawa ne ba ana nufin wajen wato wajen haramci kamar yadda kuma yadda mutum zai keɓance da mahaifiyarsa haka zai keɓance da matan manzon Allah a'a ma haramun ne mutum ya gansu haramun ne mutum ya keɓance da su sai muharraminsu ana nufin matan manzan Allah iyayen mumine ne a wajen mutuntawa za ka mutunta su kuma bai halatta wani ya auri matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya mutu ya batta ba yau inda ya manzan Allah ya mutu ya bar mace to ba wanda ya bai halatta kuma wani ya aure ta bai halatta wani ya aure ta da kaga wannan ya nuna cewa inda a ce suna rayu mai da suke faɗa da ba za a binne su ba ko a rabu dukiyarsa a ci gado malam ya ce wa inna nara almayyita yuhanu mu muna ganin mamaci gashi nan ana wulakanta shi wa yufa'u ana taka shi huwa la yataharraku baya motsi wala yadfa'u an nafsi baya kare wa kansa komai turahu rabiya laha turahu rabiya da hal hawana shin kana tsammanin cewa ya yarje wa da kansa wulakanci alhalin yana da damar da zai kare kansa inda yana kamar yadda yake kare kansa in yana rayu wala azunnu an sami annasu afdala min hadha kalam to ba na zaton cewa mutane sun ji wata magana wacce tafi wannan magana baci ko annahu ko an wa abtada min hadal qiyas ko kuma qiyasin da yafi wannan baci daga magana ce hankali ma ba zai amince da ita ba malam ya ce wa ƙaunu sai shubuhatsu ta bakwai innal arwaha ta tasarrafu ba da mufaraqatil ajsami bi annaha hayya wadin su wai rawuka suna yin tasarrufi bayan sun bar jikuna domin wai suna raye ba kalamun babu wannan magana ce batacciya wa ayu tasarrufin laha wani tasarrufi kuma rai yake وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة شن يا لزمتني دقوان الرايور تري زمن تومي إيكو مجيبة للمستغيثين wanda zai ringa amsa wanda suke neman agalinsa da sa'ilin masu roƙonsa walau jaza lana an nastaghitha bi ha'ula'i li annahum ahya'u wa inda a ce ya halatta nemi agaji da wayannan saboda su suna raye جاز لنا أن نستغيث بالملائكة da ya halatta mu nemi agaji daga wajen mala'iku kenan alladina la khilafa fi hayatihi wanda su babu sabani game da rayuwar su ba su ma mutum ba suna rahima wa bil huri kuma da ya halatta mu nemi agaji daga wajen hurul ain yan matan nan na aljanna wal wildani da wannan kananan yaran da ke aljanna kai malin yace wa bi arwahil kuffar hadda ma rawukan kafirai وبالجان da aljanu bi annahum ahya tunda ai kawai kiyasin shine suna raye to shikenan shikenan malamai suka ce man kana laka bil mikyali fa kilta lahu bihi faqad asabta wanda ya ma auro da kwano kai ma da ka tashi sai ka auna masa da irin kwanon ka mai masa ai kai masa adalci ko shi ne in dai kawai cewa dan suna raye ne sai a nemi agaji to duk sai a nemi agaji da wayannan wayannan kaga tun da iya rayuwa kawai ake da akari da ita iya rayuwa ce take ba da wannan iko shikenan sai a nemi agaji daga wajen wayannan in kaga dama kai ma sai ka kara kara masa wanda hankali wanda ransa da bai ba zai so ba in yaji ka kara masa wasu da yawa Allah ya tsare malam yace subhanaka hadha buktanu kabir sarki ya tabbata ga Allah wannan kirani ne girman gaske ta magana ce mai girma ta zo da ita wacce ba ta da asali ba ta da tushe a cikin addini la yaqulu hadha illa man safiha nafsa ba wanda zai faɗi wannan magana sai wanda ya wawaitar da kansa ko kai hausar zamani ka ce sai wanda ya raina wa kansa hankali wa tajarrada min aqli kuma ya fita daga cikin hankalinsa اللهم اهدنا إلى صراط إلى صراط الحق والطريق المستقيم malam yace ya Allah ka shirye da mu zuwa hanya ta gaskiya da hanya mai tsakiya da za ta kai zuwa gare ka saboda wannan mutanen batan su yayi yawa sosai sai shubuha ta takwas wa amma hadithu idza a'yatkum al-umur ma wannan maganar da ake cewa hadisi ce wanda bai kamata a ce ma hadisi ba ce wai idza a'yatkum al-umur fa alaykum bi ashabil qubur idan abubuwa suka gagare ku kai addu'a kai addu'a bukata ta ki ta biya ka roki Allah kai sadaka kai sadaka kai azumi kai addu'a amma bukata ta ki biya to sai ka garzaya makabarta je ka kare wajen kabari fa innahu makbubun wannan hadisi ne na ƙarya wa min wabu'in zanadiqati kuma zindiƙai ne suka hada hadisan allazi na qasadu ifsada din wanda suka nufi bata addinin musulunci daka wannan hadisin baya bukatar ma sai ka tsauri din mai hankali ya san ba zai yiwu a ce manzon Allah ya faɗi wannan hadisin ba wai manzon Allah ce dan abu ya kici ya kici yewa ka je makabarta ka tare kabarin shehinka na manzon Allah ya san wani shehi ko wani wali na manzan Allah ya san wani gausu na abu ne naku daban manzan Allah bai gani ba bai sani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ra'a wa la sami wa la khabara bi balihi wani abu ne zo daga baya Allah ya mana afuwa malam ya ce wa hadithu tawassalu bi jahi wannan hadisin da suke kafa hujja da shi manzo Allah yake cewa wai wai a cikin hadisin manzo Allah ya ce tawassalu bi jahi ku yi kamun kafa da matsayina da mutunci na a wajen Allah mawdu'un shi ma dai hadisi ne na ƙarya lam yaqtali fi wad'ihi ithnani mutum biyu ba su yi saɓani ba game da cewa hadisin ƙarya ne wato an yi kai ya haɗa kan cewa hadisi ne na ƙarya kai ya babu wasu mutane biyu da suka saba ma'ana kowa ka ɗaga ya san hadisin ƙarya ne za ka samu mutum ɗaya da ya ce ba hadisin ƙarya ba ne shine ma'anar jumla in ka ce wa hada shay'u lam yaqtali fihi ithnani daidai yake da ka ce ajma'u alayhi inda in ka ɗauki mutane duk wanda ka ɗaga shi kaɗai zai ce haka abin yake kaga da ka ɗaga wani ya ce ba haka bane kaga an samu saɓani ke to shine babu ma saɓani a kai in dai musulmi ne yawwa in dai musulmi ne kuma ya san musulunci a san da yake yanzu abubuwa da yawa yanzu da yawa abubuwa duk kai galibi yanzu abubuwa ko abin da mutum zai aikata za ga bai san shi ba ko mecece matsalar mutum za ga bai san ta ba na ya kamata mutum ya tunkara za ga bai sani ba kusan galibi yanzu haka ake rayuwa kawai mutum yana rayuwa ne kawai abin da ya sani ya dai san ya ci ya sha amma kana tura wannan to sai kama kama kuma gane yanzu ka tambayi mutum me yake damun zai ya in ya sani kuma akwai abin da yake damun ya amma wani wai kai me yake damun haka zai san abin da yake damun ka Allah ka gaske ne yake gaya ma wannan magana na'am sun bai san abin da yake damu sama samsa balle in ka shigo fannin addini in ka shigo babin addini cewa ne matsala ka ne waje a cikin addini haka ma a babin duniya ne matsala shi yasa wani malami yake cewa duk mutumin da bai san matsalarsa ba to hankalinsa ya tawaya sai wani carab sai ce ala gafar malin kai ne matsalar ka sai ce yawan magana shi ne shi ya san matsalar ka shi ne yawan magana shi ne ya kamata a ce kowa ya san matsalar sai san abin da yake damunsa kai asali ma fitina kamar fitintunu kamin fitintunu suna da yawa to ya kamata mutum ya san me asalin tushen fitina tushen fitina a wajen namiji abu ɗaya ne wallahi ba ne duk abubuwa da kan in dai fitina ce ba mutum yana cikinta to daga wannan tushen yake shine mace kawai in namiji ne kai to fitina a wajen namiji ita ce mace da abin da ba ita ba turin shi ne kawai daga cikin fitinan mace ta kuma mace mai fitina a wajen ta shine son kwalliya kawai shine abin da malamai suka ce shi namiji Allah ya jarrabe shi da fituwa da mace shine in ya samu afuwa daga nan to ya samu afuwa game da komai a rayuwarsa ta kuma me matsalar ta shine son kwalliya shi namiji kaga san mace ne ke sa ya saba wa Allah san mace ne ke sawa ya nemi kudin haram san mace ne ke sa ya abin da zai burge ka ko ya ja hankali ko ya kayatar da ita ko ya gamsar da ita ko ya jibbe fa ta kasta kawai mace mace ita kuma fa ita kuma kwalliya kawai a yi kwalliya ko ta haram ko ta halal ya za a yi a yi kwalliya a ja hankalin maza shi kenan shi ne kawai inda ka gane wannan sai kuma ka fara fafutuka zai a samu mafita shi ne kawai shi ya samu zan Allah ya ce ma taraktu ba'adi fitnatan a barra ala rijali minan nisa'i asali mu kaga za ka kai ma kai tunani idan da za ka cire mata daga cikin harkokin ka sai ga to me ya rage maka me ya rage maka za a ga mutum ya ce akwai in na cire mata daga cikin harkokina ba zan iya rayuwa da abu kaza amma in dai da mata ba zai yiwu ba in dai mata suna nan ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya mana afuwa sanin sanin abu daga tushensa yana taimaka mutum sosai sanin abu daga tushensa yana taimaka mutum Allah ta'ala ya dace da malam ya ci gaba da cewa wala raiba inda musulmi na jami'i babu shakka a wajen dukkanin musulmi anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jahan wa maqaman mahmuda cewa manzon Allah yana da mutunci yana da girman matsayi a wajen Allah kuma yana da wani matsayi abin yabo wa annahu afdalul wara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato mafifici a cikin dukkanin mutane wa khatamul anbiya'i wal mursalin kuma shine cikamakin annabawa da manzanni walakin hada la yusawwihu lana tawassula wal istighathata bihi sai dai wannan ba zai halatta mana mu yi tawassuli da manzon Allah ba haka ba zai halatta mana mu nemi agajinsa ba wa in kana al anbiya wa ahya'an fi umurihim hayatan barzakhiyya duk da cewa ma annabawan Allah madaukakin sarki rayayyu ne a cikin kaburburan su irin rayuwa ta barza wato rayuwa ta bayan mutuwa la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san yanayin rayuwar sai Allah li anna al hayata al barzakhiyya la tuqasu bil hayati dunya saboda wannan rayuwar ta kabari ba a kiyasta ta da rayuwar duniya wala tuqta ahkamaha kuma ba a ba ta irin hukuncin ba a ba rayuwar kabari irin rayuwar duniya fa idza jaza an nas'aluhu sallallahu alaihi wa sallam idan ya halatta mu roƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hayatihi a rayuwarsa addu'a mu roƙi mana addu'a بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجته سيدا زي نيما من بيان وتبكاتا لك وجن الله أو غفران ذنب هو يروق من الله يغافر تامنا فلا يجوز بعد مماته أن نسأله يبايا هلتا مروكيش بايا متوت قياسا على حياته الدنيوية saboda kiyasi akan rayuwarsa ta duniya wannan bai halatta ba kuma ya mun kawo hadisai a jiya da ayo da suke nuna halacci da suke nuna rashin halaccin kamar wannan hadisin da ya fi kowane hadisi bayyana a cikin matsalar shine hadisin Aisha zalla ya ce da ita law kana zaki wa ana hayyun da autu Allah laki wastaghfaru inda a ce hakan za ta faru ina raye da na roƙa miki Allah da na roƙa miki gafara a wajen Allah kaga idan ya halatta ko kuma manzon Allah zai iya roƙa mata Allah bayan mutuwarsa da menene ma'anar ya ce da yana raye hakan ta faru da ya roƙa mata Allah kaga da ba shi da wata ma'ana hakan ya nuna ashe kenan bayan mutuwarsa ba wanda zai wa addu'a ba wanda zai roƙa wa gafara da wannan dalilai sun riga sun tabbata wanda suke nuna haka ba kamar yadda muka sani su dama 'yan bida masu bautar kabari ai sun yi nesa da ƙur'ani sun yi nesa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wa aina haula min al ayat al qur'aniyya wayannan suna ina ne game da ayoyin al qur'ani allati tunadi bi an laysa li ghayri allah amrun aw tasarrufun aw qudratun fi daf'i dhurrin aw jalbi naf'in wanda suke nuna cewa wani Allah madaukakin sarki ba shi da wani al'amari ba shi da wani tasarrufi cewa zai iya gudanar da wani abu ko yana da wani iko da zai tunkuɗe wata cutarwa ko ya tunkuɗe wani sharri ko ya samar da wani alkhairi qur'ani cike yake da kore wannan ga dukkanin bayi sawa'an akana nabiyyan am ghayrahu duk ɗaya ne ko annabi ko waninsa suna ina da Allah ya bayani tuni a qur'ani ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala kul ka ce da su ya kai ne karatun qur'ani a fara'aitun ku bani labari ya ku ‘yan bid'a ya ku masu bautar kabari ku zo ku bani labari ku gaya mu ma ta da'una min dunillah wa'annan abubuwan da kuke kira wa'anda ba Allah in aradani Allahu bi burrin idan Allah ya nufe ni da wata cutarwa kamar talauci kamar rashin lafiya kamar kunci hal hunna kashifatu burrihi shin za su iya yayi wannan cutarwa in Allah ya nufi ni da ita abinda kuke bauta wayannan shehinan da wayannan waliyan da kaburbura da wannan gausi gausi da wannan shehi da wannan salihan bai za su iya kaga kai ma ka san amsa shine ba za su iya ya Allah zai nufi abu wani kuma yace zai kawo da shi bayan Allah ya nufi abin ya faru ba zai yi ba aw aradani bi rahmati ko kuma idan Allah madaukakin sarki ya nufi ni da rahamarsa ya rufe ni da lafiya da zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali da nutsuwa da yi rayuwa cikin sauki hal hunna mumsikatu rahmatihi shin za su iya toshe wannan rahmar ta Allah su hana wannan alkhairin ya same ni ka kai ma ka san amsa shi yasa ba ambaci amsa ba amsa shine ba za su iya ba yau ba wani da zai iya wannan qul hasbiyallahu to kace da su Allah ya isar mun shi kadai ba gausi ba shi ba guru ba laya ba tsafi kawai Allah ya isar mu alaihi yatawakkalu mutawakkilu ga Allah madaukakin sarki masu dogaro suke dogaro a ga wannan ayat ta nuna cewa ba wanda yake tasarrufi cikin halittu cikin bayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah haka ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ba wanda ake roƙon bukata sai Allah in ka shiga damuwa Allah kaɗai za ka kira ka nemi ya yi maka ka nemi ya biya maka bukatar ka nemi ya baka arziki ka nemi ya baka lafiya da zaman lafiya yawwa da ka kira wani ka roƙe shi to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba shi ka yi shirka Allah ne kaɗai subhanahu wa ta'ala kuma an ka rike Allah shi kaɗai sai ka fi sakewa sai ka fi nutsuwa sai ka fi jin sakankan cewa amma an ka rike wancan da wancan da wancan to za ka rarraba zuciyar nan ba za ka iya gamsar da su duka ba me da Allah ya buga misali a Qur'ani bawa da yake da masu gida da yawa bawa ne guda ɗaya wajen mutane goma suka mallake shi kaga ta yi daɗi wannan bawa wannan ya aike shi gona sun haɗu da wancan ya ce in sauri ka je ka wanke min kayana wancan ya ce sauri ka je kai wancan sha wancan ya ce kai niƙa sai zuciyarsa ma sai ka buga shi kaɗai ba shi to haka ma wancan gausin ya ce shi ga abin da yake so wancan shehin ya ce shi ga abin da yake so ka san fa ana faɗa fa tsakanin shehin da shehin fa in suka tashi siyasu ma idan wancan shehin ya san cewa ga abin da wancan shehin sai wani ya zo da sabo wai dan ya ga cewa za a yi masa biyayya ko ya za a yi sai ya saba wancan shehin yana sai sa ake ta ba su wahala su yan shehin yan gausu a shehin ba ɗaya bane kuma san zuciyarsu ba iri ɗaya bane amma yanzu ka ga su musulmi suna samun sabani ba sa samun sabani in ramadani ya zo ai shi ɗin ne ne ko ka zo ne ya ce a shi a wajen almuharram ne ramadan ɗin shi ne dai shi ɗin ne dai idan aikin hajji ya zo shi ɗin ne babu wanda zai ce ba shi bane haka yake a wajen musulmi kaf baki daya yanzu idan muka daga hannu anan kowa Allah zai ringa kira amma idan ka je kabarin wani shehin ka sake ka kira sunan wani shehin a wajen in ka sake masu kula da shi suka ji don kai wasa kuma ba kiran ka sai ai raini ne ka zo kabarin wannan shehin kuma ka kira wani shehin shi wannan bai iya ba kenan ya za ka zo kabarin gausi kuma ka ringa kiran wani waya abin nan kana kiran wani wai abu me yake da suna tun da kasan a tafiyar iri iri na ya karami ne malam ka ringa faɗin shehin unguwa jibiri ma'anar unguwa ne kawai manya manya ibrahima ba ba shi wani jibiri hama da ban jibiri mai malam jibrima daban barhama daban in ya ci ai wannan suna ne suna ne wannan na wani mutum shi wannan muna nufin laƙari kuma an ce gausi ai ba suna ba ne na wani mutum wani matsayi ne da mutum yake takawa in dai kana kan tafiyar mutum zai kai matakin gausi ai daga shehi ake farawa shek ɗan ƙaramin shehi daga nan kana cikin a kudibi a kudibi a nan ka taɓo mai ai sama ke na wani kudibi akwai kudibi akwai kudubul a gadari akwai kudubul a gadari gausi dai shine karshe in aka ce mutum ya kai matakin gausi to kawai ya riga ya kore ba wani sama da shi an sa wani gausin to sai dai in ya mutu ce gausin yana mutuwa yana mutuwa ba gausin ke yana mutuwa in ya mutu sai a naɗa wani kuma ta yaya ake naɗawa shine in gausin ya mutu to sai a ringa jira sai a ringa hawa ka'aba ana dubawa wai takarda tana faduwa daga sama da sunan gausin wannan zamani za a wudo takarda daga sama da sunan gausin zamani tunda shi gausin guda ɗaya ne matakin malam ya kai wajen mataki saba'in fa ba ibn taymiya dan yi ishara a cikin wanda littafin da muka sauke ba shi ma a cikin daura ziyaratul qubur wal istinjadu bil maqbur mataki mataki ne a hankali a hankali mataki mataki ne a hankali a hankali a duk duniya baki daya akwai wasu shehinne guda saba'in su ko ina akwai su a duniya ba sa karuwa akan saba'in wannan saba'in din su ne suke jiyo bukatun bayi duk inda bukata take su kuma za su ringa tattarawa ko su mutum arba'in su kuma a cikin mutum saba'in din su kuma sai a kai bukatar gabansu su saba'in sun jiyo to sai a kai bukatar gaban wa'insan mutum arba'in din cikin arba'in din kuma akwai mutum talatin su ma zaɓaɓɓu kowane mataki da sunansa sunan yanzu ya kwanta mun to ka ya kana rike wannan shirma na rike wannan sunayen shirma sai wasu mutum bakwai a cikin mutum talatin din su kuma mutum bakwai yawwa daga nan kuma sai mutum hudu su kuma su ne wani yana gabashin duniya wani yana yammacin ta wani ya kudanci wani yana arewaci to wayannan guda da su suke rike da duniya to daga nan kuma sai karshen su shine gausi duk abin da ya je gaban gausi to an gama abu ya je gaban gausi to magana ta kare ma waye zai iya waye zai iya kaiwa gaban gausi sai dai dole sai ka bi ta wayannan shehin nan kanana da suke kasa to shine ake samun na unguwanni ma irin su wancan ka gane shi ya ake samun na unguwanni sai ga mutum yana ta wata fankama yana ta kuma wai a ringa ce maka Allah kuma kana ji ringa ce ma Allah kana ji wai an ce kai haske ne kuma kana ta wani tafiya kana tura ciki kana tura kai malar na yana shafuna sai muka haɗa ido sai ga ni sai gashi yi wallahi al'abi da muka haɗu da gau Allah alhaji ai kai wajen gidanka ya wuce ka san yana to ai yana da wani babban abin da anan da ake cewa muridi sanin wajen gidanka yake bi ya wuce Allah kar ya hada inda yana da taba ga taba ganin sa ka yana da wani muridi ai anan ni babban muridi to rannan malam ina fitowa ni ma sai gashi ina fitowa kuma da yake ya san ni na san shi eh kar ta san kan eh karka karka haka muke da shi an taɓa yin wata mutuwa su wanda aka yi mutuwar da ahalus sunna suka yadda kuma a cikin ahalus sunna ma da ni suka yadda suka ce malam kai za ka wanke mahaifin nan namu kuma kai za ka samar da kafa ne kuma kai za ka yi masalla shi ke nan na je tun asuba ina barin ana sallah asuba na ban nan na je wajen ni neman wankan ina cikin samar da kafa ne sai ga gausu har cikin sa la hawla wala quwwata illa billah cikin sa mun littafa ne wallahi sai ga gawo Hawusi ya shigo ya kalle ta shi bai taba tunanin zai ganni a wajen ya kalle ya kalle shi gawo ba to sai ga sai ga wani shi kuma shi kuma wannan shi ba za ka iya gane haka fuskarsa ba haka zai nuna maka kamar shi na amma munafiki ne shi wannan shi wannan gaskiya munafiki saboda in ya ganni kamar ya zube amma da aka je ana wani mitin a kaina in ka ji abin da ya ringa faɗa ce malam ba zan gaya maka shi ba zan gaya maka abubuwan da ya ringa faɗa ba to shi ma sai ga shobi ya faru shi ma shi a'a shi ma da ya gani shi ma ya tuna maki karshe dai dole dai gausi ya zai shi ya zai ya kasa fita kuma ya kasa ƙara so haka dai yana harare-harare aka gama sai ya fita aka gama gawa aka fitar da ita sai ya ce sau sau sai ya gana wuce gaba ciro wa ce wannan yi sallah sai ya koma gefe aka ce bai yi sallah ba wai saboda ainihin zan ja sallah koma gefe bai yi sallah ba yawa ka je lokacin ko bai yi sallah bai yi sallah ina bai yi sallar ba dama iyalansa suna ganinsa suka ce ba su yadda wannan ya taɓa gawan mahaifinsu yau suka ce sauri malam ka wuce na yanzu ya ce shi zai yi sallah eh tunda an ce ai haka yake yi shi ne yawwa to ka gani kai ba gayyata ka aka yi ba sai wani aka gaya mun aka ce wani ya ce ya ciya da iyalansa ya ce in ya mutu kar su sake wannan mutumin ya shigo gidansa eh ce in ya mutu kar su sake mutane suka ce wai waye ce ma ya shi mutane suka yi ta magana wai waye ba shi izinin shiga gidan ma kai ta mamaki waye ce ya shiga ma waye ce ya shiga kaga mutane suna ce ma Allah kuma kana kana tabbatar da su suna gaya ma abin da bai dace ba kana ji kuma kana suna ce ma wai kai haske ne suna jingina maka wasu ayyuka na Allah suna gida tun da kana raye kana da damar tuba fa har yanzu yauwa tun da na tabbatar da cewa abin da kake wallahi kana da basira ka san ba haka ba ka san halakar da mutane kake wallahi kana da damar tuba sai dai kuma malamai suka ce galibi Allah baya dasar da irin waɗannan su ba saboda ai ya halakar da wasu da yawa wasu bi sun mutu akan tafiya kuma ka halakar da mutane kana sane kai kuma Allah ya bari ka hai galibi irin ka Allah baya bari su Allah ya tsare Allah ya mana abuwa don haka ana magana gausi yanzu wallahi ba sai da ba da gausi sai babba sosai amma yanzu sai ga an yi fasa ko rubuta mutum mai gausin jama'a ma dokin babban matsayi ne an rubu an yi fasa an rubuta mutum mai gaukin zama na eh na na'am eh eh eh ba sani ba na ta ji wata magana kuma ka duba in ji me ce ai me malamin mai tafi mutane eh eh wani dan fil din Hausa ba sai an faɗi sunan sa wanda ya shahara wai wannan dan fil din wai shine gausun na wannan zamani kaga abun dama ai rashin hankali ne shine dama rashin hankali ne Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa kaga wannan kuma kaga wannan su irin wannan masu fil din ba mun karanta a nan ba cewa idan mutum ya aikata wani abu na kafirci shi ba a yi masa kakaci ba a yi da gaske ko a fim idan mutum ya fito a wani guri da sunan kafirci to shi kenan fa ya zama kafirin ba ba a yin wasa da kafirci ba a yin wasa da shi ko yanzu misali waye zai da a wasa sai ce to a zo a yi wasa sai ce shi kafiri ne kuma ya gunki sujada waye zai da wannan ba a yi duk wanda ya yi to ya zama kafir ba a yi wasa da kafirci Allah madaukakin sarki ya mana afuwa da haka dai malam ya kawo dalilai masu yawa wanda suke nuna cewa ba wanda yake tasarrufi sai Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake da ikon ya amfanar ko ya cutar ko ya kashe ko ya raya sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ne yake mallakar bayansa baki ɗaya kuma shi ne yake mallaka gudanar da su ina ga sai mu tsaya a nan amma gobe insha Allah ta'ala kawai sai in muka fara gobe sai mun karasa gobe za mu kammala insha Allah ta'ala abin da ya rage zuwa gobe za mu kammala shi Allah ya barka da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين